إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله ذهب الجمهور من العلماء على أن كتابة الدين مشروع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وكذلك الإشهاد على هذه الكتابة مشروعة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى وكل ذلك حتى لا يختلف عند القضاء بسبب الجهود أو النسيان ونحوهما من المعلوم عباد الله تهاون كثير من الناس تهاون كثير من الناس اليوم بأمر بأمر الدين فتراه يستدين لحاجة ولغير حاجة واعلم أن من مات مدينا فهو على خطر عظيم ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن صوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول راه الترمذي والغلول هو سرقة من مال الأمن وروى الترمذي أيضا وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مؤلقة بدينه حتى يقضى عنه وعن الإمام أحمد والحاكم والساع ووافقه الذهبي عن محمد بن عبد الله بن جحشين رضي الله عنه قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فنظر ثم طعطع بصره ووضع يده على جبهته ثم قال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التشريد قال فسكتنا يوما وليلتنا فلم نرى فلم نرى فلم نرها خيرا حتى أصبحنا قال محمد بن عبد الله بن جهش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل قال في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله تعالى ثم عاش وعليه دين ما أدخل الجنة حتى يقضى دينه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المدينين ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجناب فقالوا صل عليها فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين قالوا لا فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليها ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها فقال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصل عليها قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإن قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلوارثه أحيانا عباد الله تحول بالمسلم فاقة فيبيت في الهم ويجزيه بالغم ولا يدري كيف يتصرف ولا يدري أن يقلب الصدقة وإنما ينظر يمينا وشمالا ويدور فكره ليقع عليه صديق صديق قديم أو أخ عزيز أو جار كريم ليطلب منه النجدة يريد قرضا حسنة إلى أجل مسمى والله في أون الأبد ما كان الأبد في أون أكيد هنا عباد الله يحط الإسلام الأغنياء على إكراد إخوانهم الفقراء ورتب على ذلك عجرا عظيما فقد جعل منه المسلم القرض كإتق الرقبة لله فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن براء بن آذب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منح منيها ورقة أو منيها لبن أو أو أحد رقاقا فهو كإتق النسمة فجعل الإسلام إقرار الموتاج كإتق الرقبة وهنا حديث صحيح في فضل إتق الرقبة يبين من أعتق رقبة آتق الله بكل عضو منها عضوا من نار جهنم فلقتها ما الأقبة وما أدراك ما الأقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة من المسلمين اليوم عباد الله من يتقرض لهاجة ثم يهين موئد السداد أو السداد فلا يستطيع أن يسدد دينه والدائن يريد ماله فيقع المدين في حرج شديد فيبيت في هم ويسبه في غم ولذا استئاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من درء الدين وغلبة الرجال عباد الله وبينما الدنيا قد أظلمت في وجه في وجه المدينين وهو يحاول أن يسدد دينه وضاق به الأرض بما رهبت وأغلقت الأبواب وانقطعت الحيل وجاء موئد السداد أو سداد فإذا بالداع يشعر به ويعلم بحاله فيرسل إليه أخي أعلم أن موئد السداد قد هان ولكن أخرتك سنة أو أخرتك ستة أشهر أخرى لتدبر أمورك عباد الله ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس على مؤثر أو يدع عنه عباد الله من أشد الهموم وضعت على الإنسان هم الدين فمن أمثلة السائرة إن العرب في ذلك قولهم لا هم إلا هم الدين ويقال الدين هم بالليل ومذلة بالنهار وينبغي للإنسان ألا يستدين إلا إذا علمت به حاجة مصة وعليه أن أن أن ينوي السداد الدين في أسرع وقت ممكن وقد اشتد الإسلام في مسألة الدين تشديد يحمل المرء على عدم الاقترار منه إلا عند الضرورة القصوى إذا الدين مانع من المغفرة من المغفرة الذنوب وإن كان الخاتم شهادة في سبيل الله ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقال رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مهتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر مهتثب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك بل ذلك من أعظم الذنوب بعد الكبائر والدين مما قد يعاقب عليه في القبر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وكفناه وحناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه يا رسول الله فخط خطوة ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرفا فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران يا رسول الله علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبريء منهما الميت قال نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بيومين ما فعل الديناران قلت إنما مات بأمس يا رسول الله قال فعاد إليه من, من الغد فقال قد قضيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآد بردت جلدته رواه أحمد ونفس المؤمن عباد الله محبوسة عن الكرامة حتى يقضي دينا يقول عليه الصلاة والسلام ذلك يهرم على الإنسان أن يماثل أو يتأكر في سداد الدين الثابت في ذمته وهذه من الذنوب العظيمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في ظلم الأموال وقد عدها بعض أهل العلم من الكبائر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على مريء فليتبع متفق عليه وقد نس بعض الفقهاء أن الم... أن المماثلة فاسق تردد شهادته لظلمه وتهاونه بالحقوق وهذا التصرف من المدين يحل للداع أن يشتكيه عند الحاكم ويحل للحاكم حبسه حتى يوفي دينه لأنه ظلمه في ماله لقول, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الوجدان أو لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي المماطلة في الدين وإذا لم يجد سبيلا على عليه أبيها أن يدعو عليه لأنه مظلوم والشارع جعل للمظلوم دعوة مستجاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه والمماطلة عباد الله مذموم شرعا والمستحق للعزيز في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو الغني القادر على الوفاء بماله أما المؤسر الذي لا يجد مالا ولا يستطيع الوفاء فعنده العذر للشريعة ويجب انتظاره لأنه معذور ولا يكلف له نفسا إلا وسعها ولذلك قال الله عز وجل وإن كان ذو أسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma jakadansa ne wanda Allah ya turo shi da addinin musulunci game da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala wannan wasici Allah ta'ala ya fara shi da kansa a alkur'ani mai girma da yake cewa nayi wasici gare ku da wanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala ma'aikin Allah ya maimaita wannan cewa ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka bayan wannan ya uwa yau muna 22 kenan ga watan hudun musulunci hijira na da shekara 443 hutubar mu ta yau za ta yi zantar da mu game da wata mu'amala da da yawa daga cikin mutane suna wasa da ita ko suna sakaci da ita kuma tana da girman hadari a gun Allah musamman a gobe alkiyama wanda matsalar tana iya haramta wa mutum samun aljanna ko da ya mutuwa shahada wannan matsala ita ce matsalar bashi da yawa daga cikin mutane afwan da yawa daga cikin malamai malaman addini sun tafi kan cewa rubuta bashi yarjejeniya a rubuta bashi wannan shari'a ce wanda ta sauko daga sam bashi ko tsakanin mata da miji ko tsakanin ɗa da mahaifi ko tsakanin malami da ɗalibi ko tsakanin uban gida da yaron gida to ba wani kusanci da zai hana ayyar yarjejeniyar rubuta bashi a shari'a babu wannan kusanci kuma rubuta bashi shari'a ne kuma ƙin rubuta yarjejeniya akan bashi musiba ne iya iya jefa mutum cikin halaka wanda zai mutu Allah ta'ala ya fishi da shi hakanan shaidar da shaidu akan bashi shi ma shari'a ne abin da da yawa aka yi sakaci da shi a yau ba malaman ba mabiya ba shugabannin ba talakawa mu'amalar bashi mun gajiya mun kosa akan musayar yarjejeniya a rubuta bai ni wane wane wane na karɓi bashin wane iya adadin kaza zan biya shi lokaci kaza ga sa hannu na ga sa hannun mai dukiya wannan ko da mutum ya mutu to matsalar za ta zo da sauki matsalar tana iya zuwa da sauki amma a galabiyar bashin da ba rubutu a kansa to a galabiya ana samun rigima da tashin hankali da kuma barwa mamaci nauyi a kansa kuma hakan ba zai fi da shi a gaban Allah ba saboda ka wajibi ne in shari'a ta yi mana magana to mu gane cewa alkhairin mu ne duniya da lahira in dai ba shi ne Allah ya ce iza ta dayan tun bi dainin sai aka yi dainin din bin nakira tafidul umum kowane irin ba shi ne ko tsakanin wa da waye Allah ya ce faktubu wannan fi'ilul amr ne ku rubuta shi waliyakatu bainakum katibun bil adl Allah yace a sawa mai rubutu mai adalci tsakanin kai da wanda ya dau bashin sa wala ya abashu wala ya bakatibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktu shi ma mai rubutun Allah yace kar ya kiya kar ya kosa wajen ilimin da Allah ya bashi na iya rubutu ya rubuta duk abin da ya faru tsakanin wani da wani akwai bashi wannan shine shari'an Allah game da bashi kuma shine zaman lafiyar mutum hakanan shaidar da shaidu akan bashi malamai sun ce shi ma shari'a ne domin Allah ya ce wastai shaidu shahidai min rijal idan za a yi bashi kamar yadda za a daura aure a nemo shaidu wane zu wane zu to akwai bashi tsakanina da wani ka zama shaida ku zama shaida Allah ya ce idan ba a samu mazaje adalai guda biyu ba to farajulun wa mar'atani a nemo mutum ɗaya namiji da mata guda biyu domin in ɗaya baya nan ko ɗaya ya manta ɗaya zai iya tunatar da ɗaya abin da ake wannan fa duk akan bashi Allah yake wannan magana kuma zai ishi mai hankali kula da cewa duk alƙur'ani babu aya ɗaya da tafi kowace aya tsawo kamar ayar magana akan bashi ƙur'ani iya da ayoyi sama da dubu shida da ɗari biyu na abu amma ba aya ɗaya da tafi tsawo a ƙur'ani kamar ayar bashi a ƙur'anin rubutun hafs shafi guda ne za ta dayin bidai a karatun wajen sun muni guda ne akan duk magana take akan bashi aya ce guda daya wannan bai isa mai hankali gane al'amuran ba bai isa gane cewa lalle Allah ba da wasa yake maganar bashi ba ba abun wasa bane ba abun sakaci bane ba mu sani ya ƴan uwa da yawa daga cikin mutane a yau suna watsi suna ko in kula da al'amarin bashi wani za ka ga yayi bashi da bukata wani kuma ba ma bukata zai bashi wani kuma lishara'il kamaliyat wani kawai iya da tufa kala biyu uku dan ya ƙara sai ya bashi wani iya da abin hawa dan ya ƙara ya irin na wani sai ya bashi wani gasa zai wani iya da iyalinsa dan abokinsa ya ƙara wa ya ciwo bashi ya ƙara wa wani iya da jarin naira miliyan dan ya ga ɗan uwansa iya kasuwanci da yawa sai ya je ci bashi miliyan uku miliyan hudu ya ƙara wannan kamaliyat ne ba dole ba ne duk abin da Allah ya hori ma in dai ya isa ya zama sanadiyar neman abincin ka hakura kansa ba a buri ba a gasa wajen neman ka ci bashi domin ka nuna duniya kai mai shi ne wannan hadari ne ya tabbata cewa manzon Allah ya tabbata malamai suna cewa man mata duk wanda ya mutu ana bin sa bashi fa huwa ala qatrin azim wallahi iya cikin hadari mai girma ya inganta cikin littafin Imam Tirmidhi Allah ta'ala ya kara masa rahama daga Thauban sahabi Thauban Allah ta'ala ya kara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fara man fara ruhu lijasda duk wanda ransa ya bar gangan jikinsa wa huwa bari'un min salasin kuma ya kubuta daga abubuwa guda uku a duniya manzon Allah ce da kalal janna ya ma shiga aljanna ya gama in dai ranka ya fita a wuyanka ba abubuwa guda uku to kuma kai musulmi ne mai imani to manzon Allah ce ka samu aljanna abu na farko da manzon Allah ya faɗa ce alkibr girman kai girman kai idan ka mutu akwai alamun girman kai a zuciyarka baka shiga aljanna kuma girman kai shine watsi da gaskiya da rena mutane abu na biyu manzon Allah ya ce addain bashi duk wanda ya mutu ba abinsa ba shi ba shi da girman kai ko mumini ne zai shiga aljanna wal gulul da satar dukiyar al'umma satar dukiyar al'umma baitul mali shine gulul ko sarika min baitul mal al'am Allah ya wakilta kai ne shugaba kai ne jagora ka dinga amfani da damar ka kana cutar mutane kana danne haƙƙin al'umma to wannan duk wanda ya mutu ɗaya daga cikin uku nan ba shi shiga aljanna akwai girman kai akwai bashi akwai kuma cin dukiyar al'umma manzon Allah ne faɗi wannan hadisi Tirmizi ya inganta shi daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya ce nafsul mu'min mu'allaqa bidaini ran mu'mini tana rataye da bashin da ake binta hatta yi qada an hasi an biya masa duk wanda ake bin sa bashi ya mutu to ransa ba inda zai ji iya makale in ya sauka cikin rahmar Allah an biya masa wannan bashin Imam Ahmad wal Hakim da Imam Az-Zahabi suka ce akwai Muhammadu bin Abdullah bin Jahashin Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace muna zaune da manzon Allah a farfajiyar masallaci sai aka zo aka wuce da wata gawa za a sanya ta cikin kabari sai manzon Allah ya ɗaga kansa fa nazara ya dan ɗaga kansa tsaya haka sai ya saukar da kansa summa wada'a yadahu ala jabati sai dora hannunsa akan goshinsa manzon Allah ce subhanallah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah ma za nazala min at-tashrik manzan Allah ce wannan wani irin abu ne ya sauka a harkar tsanani tsananin ya isa sahabi ya ce sai muka shiru muna jiran manzan Allah ya karin bayani aka wuni aka kwana manzan Allah ba wanda ya ce komai dukkanmu muna cikin fara gaba da tashin hankali sai Muhammad bin Abdullah bin Jahsh ne ce sai na yi karfin hali sai na je tambayi manzan Allah na ce matta shadidul ladhi nazala manzan Allah wani tsari ne ya sauka jiya baka mana bayani ba sai manzo Allah ce fiddaini a cikin al'amarin bashi domin Allah ya ce wallazi nafsi biyadi manzon Allah ya yi rantsuwa kai ya ce Allah ya ce wallazi nafsu Muhammadu biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwar Muhammad take tattare da shi law anna rajulan da dai a ce mutum utila fi sabilillah za a kashe shi a yaki yan uwa ku duba irin daraja da alfarmar mutuwar shahada wanda wanda ya mutu a fagen yaki ko wanka ba za a masa ba wankan gawa ko likafani ba za a sa masa ba kai ko sallan gawa ba za a yi masa ba manzon Allah ya ce udfunuhum bi dima'i da jinin su ku binne su haka ko sallah ba a yi wa shahidi to amma manzon Allah ya ce a kashe mutum a shahada sun ma'asha ya dawo ya rayu sun ma kutila fi sabilillah a sake kashe shi a shahada sun ma'asha ya rayu a sake kashe shi a shahada wa alaihi dainu kuma a ce a kansa akwai bashi ma utkila aljanna hatta yi kuda dainahu manzala ce wallahi ba zai ga aljanna ba sai an biya mai bayan sa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe ka a shahada mutuwa mafi tsada wanda babu mutuwa irinta a gun musulmi amma ana bin ka bashi wannan mutuwa shahada ba za ta amfane ka komai ba kana makale kana rataye har sai an biya ma bashi sannan za ka samu damar shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya hannuwa akan yayi wa wanda ake bin sa bashi sallah farko musulunci haka ne manzon Allah iya da tausayi iya da jinkai hasali ma Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim amma idan aka mutu ya tambaya ana bin sa bashi aka ce eh iya abin da iya da abin da zai biya aka ce a'a sai ce ku yi wa dan uwanku sallah ba zan masa ba ku yi wa dan uwanku sallah sallu ala sahibikum dan uwanku kuma sallah ni ba zan sallace shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata Abu Hurairah ya ce kana yu'ta bi rajulin almutawaffa alayhi dayn manzon Allah an mutu an zo mai da wani mutum wanda ana bin sa bashi ya mutu fa sa'a fa yas'al an an taraka lidainihi fadla yace manzon Allah yace ya bar wani abu da zai biya bashin sa fa inna hada fa inna hadasa annahu taraka lidainihi wafa sallallahu alaihi idan ya tabbata ya bar abin da zai biya masa bashi manzon Allah sai masa sallah wa illa idan bai bar abin da zai biya masa bashi ba qala lil muslimina sallu ala sahibihi sai manzon Allah ya ce ku yi wa dan uwanku sallah lokacin da musulunci ya samu wadata to sai manzon Allah ya ce duk wanda ake bin sa bashi to ni zan biya in ya bar dukiya ku bar wa magadansa su raba lokacin da musulunci ya karfi aka samu wadata musamman ya ya uwa masu albarka mu sani cewa wani lokacin mutum iya zama cikin tashin hankali wanda matsala ta same shi dole sai ya ci bashi bayan da zai yi ya kwana cikin damuwa ya yi wuni cikin damuwa ya rasa yadda zai ba inda zai samu sadaka ya dinga duba ya hagu da dama ta ina taimakon Allah zai zo masa ta ina zai samu abokin suru da uban gida mutumin kirki li ya daluba minhu najda domin ya samu wani abin da zai kwashe mai damuwa ta da shi yuridu qardan hasana ila ajalin musamma to wannan ya halatta ya je ne mu bashi mai kyau kuma zuwa ga lokaci da za a rubuta ya biya domin wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah iya cikin taimakon dan uwansa matakar Allah iya cikin taimakon bawansa matakar bawa iya cikin taimakon dan uwansa wata rana wani sahabi ya mutu da aka zo yi masa sallah sai manzo Allah ya ce ana bin sa bashi ya kace eh dinare biyu ake bin sa ya rasulullah sai ta ku yi wa dan uwanku sallah sai Abu Qatada ya ce manzon Allah ni na yi alƙawarin zan biya bashi yace kayi alkawari za ka biya ce eh na yi alkawarin zan biya manzo Allah eh mai sallah a madadina zan biya bashi kusan sabai ba makareta bane ba munafukai bane ba ko masu neman suna bane da gaske zai biya domin iya kuɗayin manzon Allah ya bai wa dan uwansa sallah manzon Allah ya ci gaba ya mai sallah washe gari ya tambayi abokata da ka biya bashin nan sai ce manzon Allah jiya jiya bai musu ba ban biya ba wallahi ban samu dama na biya ba da aka yi kwana na uku ya ce abokata ta ka biya wannan dinari guda biyu ya ce eh yanzu na biya manzon Allah sai ce al'ana bari dalil jildata a yanzu nan fatarsa ta yi sanyi a yanzu nan rahamar Allah ta same shi sahabi ne ya zauna da manzon Allah sun yi yaki sun ci abinci sun zauna wahayi ya sauka iyago ko manzon Allah ne mai sallah amma ba shi ya hana shi saduwa da rahamar Allah sai da aka biya masa ya'yan wa masu albarka mu sani cewa ya hasul islam al'aganiya alal ikirari ikiwani musulunci ya kwadaitar da mawadata su taimakawa yan uwansu talakawa idan sun shiga cikin matsi da damuwa su ba su bashi in sun nema wa rattaba ala zalika ajran azima musulunci ya tabbatar da lada mai girma gaba da wannan har manzon Allah yana cewa duk wanda ya taimaki musulmi ya bashi bashi yaje biya bukatarsa ka itu quraqaba lillah to shi wanda ya bada bashin bashi ba ruwa fa bashi na tsakani ga Allah abu kaza ka ban abu kaza zan dawo ma da shi to wanda yayi wannan da kyakkyawan niyya ya fidda dan uwansa daga cikin damuwa yayi kamar ya yanta baiwa hadisi ya tabbata cikin Tirmidhi wanda ya inganta hadisin daga Barra bin Azib yake ta yaji manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taimaki wani bawa wani musulmi da yan kudade ya biya bukatarsa ko ya taimake shi da bashin akuya ya je ya sa ta kasuwa ya siyar ko ya masa kyauta ya ba shi wani abu ya biya bukatarsa ka itu unasma kamar ya yanta baiwa kamar ya yanta baiwa kun san daga cikin abin da yake kwarin yawa mutum bala'in ranar alkiyama akwai yanta baiwa Allah ya ce falakata mal aqaba al aqaba Abdullahi dan Umar ya ce jabalun filar jahannam shine aqaba wasu malamai suka ce a ashada'idul umur ko ad-dukulu fi al-amr shada'id shiga cikin al'amari mai tsanani da mujahid da imamul kalbi da dahak suka ce aqaba abin da Allah ta'ala yake nufi da aqaba shine as-sirat hawa sirati idan kana so Allah ya ciccibe ka ya tsairatar da kai bala'i a ranar alkiyama ko wutar jahannamin ko siradin ko fadawa damuwa sai Allah ya ce fa quraqaba kaje ka yanta baiwa au it'amun fi yawmin zi masghaba ko ka ci da mutane a lokacin tsanani kamar yau wannan ayar kamar yau take magana da mu ana cikin bala'in tsanani a yau wasu ba za samun abincin su ci ka ɗauko dukiya ka ci da al'ummar musulmi fi sabilillah to ka siya wa kanka makaran bala'in lahira au ida'amun fi yawmin zi masghaba ka ciyar da dukiya da abinci a wani yini mai tsanani yatiman za makaraba ka ci da miskina yi marayu wanda kake da kusanci da su au miskina za mataraba ko ainihin miskinai da suna fara a ƙasa ba su da damar masu fita su nemi abinci in kana so Allah ya kare ka daga bala'i to kai wannan to bawa mutum bashi mai kyau iya cikin abin da ya yi daidai da yan baiwa ladansa a gaban Allah a gobe alkiyama masani ya yan uwa masu albarka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin muslim na abi qattada manzon Allah yake cewa man sarrahu an yunjiya Allah min kurb yawmil qiyama duk wanda yake kwaɗayin Allah ta'ala ya tseratar da shi daga damuwar ranar alkiyama falyunaffas an muqsir ya tausayawa mutumin da ya fada cikin tsanani aw ya da anhu ko iya bin bashi ya ce ya yafe masa ka tausaya ba ka matsa ba ka tausaya ba ka uzura wa al'umma ba manzon Allah ya ce in dai kana so Allah ya yaye ma bala'in alkiyama ya tsiratar da kai to ya zama to a cikin al'amuranka akwai sauki ga mutane duk yadda za ka yi kar ka zama to sanadiyar jawo mutane bala'i ka kiyaye wannan ka zama to a al'amarinka kana jawo mutane sauki da afuwa Allah iya san bawa mai sauƙaƙawa kar ya zama to mulki ne ko dukiya ko sarauta ka yi amfani da ita wajen gallaza wa mutane bashiru wala tu'assiru hatta musulunci ma ce ku dinga albishir kar ku matsa kar ku takurawa mutane manzon Allah kuma ya ce duk wanda ya samu dama na mulkin al'umma ko jagorancin al'umma ya matsa musu ya yi amfani da wannan damar ya takura musu to manzon Allah ya ce Allah ka takura masa hadisin iya cikin bulugul maram hadisin ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahama in kai amfani da kujerarka ko wani rawaninka ka takura wa mutane to manzon Allah ya ma addu'a ya ce Allah ka matsa mai kuma wallahi tallahi sai Allah ya karba addu'a babu shakka a wannan addu'ar annabi da addu'ar mala'ika mustajab ce ba ta faduwa kasa banza musani ya yan uwa bashi iya hana mutum saduwa da gafaran Allah iya hana mutum ya shiga cikin gafaran Allah subhanahu wataala ko da yayi mutuwar shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a a cikin hadisan sa fa zakar lahum anil jihad fi sabilillah manzon Allah ke ambata musu cewa jihadi fi sabilillah afdalul a'mal aiki ne mafi daraja sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah ara'aita in qutita fi sabilillah tukaffiru anni kadaya manzon Allah yanzu ba ni labari in an kashe ni a jihadi duk zunubai na Allah ya kankare mu sai manzon Allah ce na'am duk zunubanka Allah ya kankare ma in dai kai mutuwa shahada yace in kutilta fi sabilillah wa anta sabir mutasid idan aka kashe ka fi sabilillah kana mai hakurin juriya kuma kana mai neman lada a gun Allah sai ce manzon Allah ba ni labari dai in an kashe ni fi sabilillah a wajen jihadi Allah ya gafarta min duk zunubai na manzon Allah yace eh Allah ya gafarta ma illar dai sai in ka mutu da bashi in ka mutu da bashi wannan shahadar an jingine ta ba za ta yi aiki ba fa inna jibrila alaihi salam qala li zalika manzo Allah ce jibril ne zai faɗa mu wannan sakon yace duk wanda ya mutu da bashi shahada ba za ta yi masa amfani ba zunubi guda uku ka kiyaye mutuwa da su suna haramta wa mutum samun rahama na farko bashi na biyu kisan kai na uku cin amana duk wanda ya mutu da wannan zunubin wallahi ba zai samu rahmar Allah ba bal zalika min a'zami dhunub bashi iya cikin manya manyan zunubai wanda ana lissafa ya cikin kaba'ir waddain mimma yu'aqabu alayhi fil qabr bashi iya sa amma azaba a kabari a azabtar da mutum a kabari Jabir bin Abdullah ya ce wani mutum ya mutu muka wanke shi muka mai likafani muka nannade shi muka zo wajen manzon Allah mace manzon Allah mai sallah manzon Allah ya ja baya ya ce ana bin sa bashi sai aka ce eh dinari biyu ake bin sa manzon Allah sai manzon Allah ya juya ya ce ku yi wa dan uwanku sallah ba zan yi masa ba sai Abu Qatada ya ce manzon Allah na dau alƙawarin zan biya ya ce a gaban Allah za ka biya idan Allah ya tuhume ka gobe kiyama za ka biya ka ki biya nauyin ya dawo kanka ya ce eh manzon Allah ya dawo kaina zan biya Abu Qatada ya dau nauyin biya manzon Allah ya shiga gaban sallah sai da ya biya bacin manzon Allah ya ce to yanzu ne fada cikin rahmar Allah bayan Allah mu sani cewa daga cikin wa'ansu mutane akwai wanda suke da nauyin bashi kuma suna da abin da za su biya ba wanda ya kai su shiga cikin hadari da fadawa cikin bala'i wani fa miliyoniya ne amma mai neman kofar gidansa iya bansa bashi miliyoniya ne iya da kuɗi wani leburansa da yake mai aiki ba zai biya shi ba iya bin sa ba shi wani mai masa wanki da guga iya bin sa ba shi duka ana samun irin wani a cikin mutane wani matarsa tana bin sa ba shi kuma iya da abin da zai biya wani abokinsa iya bin sa ba wani dan ban dubu ɗaya na dan ban dubu biyu ko ba shi ne ba ya fi ma yayi ba idan ka mutu baka ba shi ba wallahi zai hana ka yi aljanna ba shi ba a wasa da shi kowaye zai ɗau bashin ka a rubuta a yarjejeniya a rubuta a yarjejeniya ba dibara ba ce nauyin bashi ba dibara ba ce ba wayo ba ne kuma halaka ce wallahi wa'ansu suna da abin da za su biya bashi amma ganin kyashi da ainihin bakin ciki da hassada sai ya hana su biya wanda yake musu bashi wani aka ce me yasa baka biya bashi ba wallahi bai san dalili ba iya da kudin amma ya ki biya to mu sani cewa nauyin bashi ko jinkirin bashi iya sa mutum ya fada cikin zunubi mai girma wanda manzon Allah ya yi hani akan wannan dakala fi zulmil amwal iya shiga cikin zaluncin dukiya wa qad addaha ba'd ulama min al-kaba'ir nauyin bashi ko kin biyan bashi da gangan malamai sun ce iya cikin kaba'ir zunub manzon Allah ya ce matlul gani zulmu taurin bashi mai dukiya zalunci ne taurin bashi mutum iyayen da zai biya bashi ya biya to ya zama azzalimi فإذا أتبع أحدكم على مليئة فليتبع متفقون عليه manzon Allah ko kuma malamai sun nasanta cewa mumatsala wanda wani mai nauyin bashi ne wani mai taurin bashi ne sun mai hukunci da fasiki ne shi taraddudu shahadatahu in ya bada shaida ba za a karba ba li zulmihi domin shi azzalimi ne wa tahawunuhu bil huquq domin iya sakaci da haƙoƙin al'umma akan shi wa hadha tasarruf min madin yahillu lid da'in an yastakihi inda al-hakim duk yadda kuke da mutum inda ya rike ma baci kuma iya da yanda zai biya kai hana ka shari'a ta ce kai wajen alkali ka kai kuka wajen hukunci a kwato ma hakinka wai hilul hakim habasa malamai sun ce alkali iya da ikon ya tsare shi ya daure shi ya kai shi kurkuku akan ya kiban bashi hatta yufi hidaina har sai ya biya bashi li'annahu zalamahu fi maliki domin ya zalunce shi a dukiyarsa manzon Allah ya ce layyil wajidu ta wurin bashin wanda yake da hali ya biya a yarda huwa hukubata ya halatta alkali ya ci mutuncinsa ya halatta alkali ya hukubatar da shi ta wurin bashi wa iza lam yastabila alaihi idan baka da yadda za ka yi domin shari'ar mata fice mai hali zai iya zuwa ya bada kuɗi a yi watsi da shari'ar bayan da za ka yi da shi to malamai sun ce an yi da u alaihi li annahu mazlum ka sashi a ga baka dinga masa addu'a ka dinga ja masa Allah ya isa wa shari'u ja'ala lil mazlum da'watu mustajab kuma Allah ya ce addu'ar wanda aka zalunta mustajab ce Allah zai karba in har a duniya kai kai a biya ka an yi ka kai kotu an yi watsi baka da yadda zaka yi to sashi a gaba ka ce Allah ya isa kuma wallahi sai ta bi manzon Allah ya ce wattaqi da'watul mazlum ku kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainal hijab wanda aka zalunta in yace Allah ya isa to wannan ba abin da zai hana ta karɓa gun Allah subhanahu wataala mu sani nauyin bashi ba dabara ba ne yanzu bashi ya zama to ruwan dare ko ina bashi ƙasa bashi jiha bashi lokal gamman bashi masu kuɗi bashi talakawa bashi shugabanni bashi maza ma bashi mata bashi to ina za mu kai da wannan bala'i ku duba fa yadda manzon Allah yake jan kunne game da bashi in ba dalili ya kai dalili ba matsuwa ta kai matsuwa kar ka yadda kai bashi kuma in ka mutu ana bin ka bashi ba abin da zai fidda kai wallahi sai an biya ma wannan bashin kuma yanzu bashi nawa ka dauka ba a rubuta ba bashi nawa kai ba a rubuta ba a dinga rigima bayan ka mutu ana bin ka bashi bashi da ba rubutu bayan da za ka yi ƴaƴanka su kibiya suke za a cuci babansu kuma kai ga nauyi a kanka a gaban Allah duk azuminka duk sallarka duk kirkinka bashin ya tare ka ba za ka yi ga aljanna ba saboda ka duk wanda ake bin sa bashi in dai wannan kudubar ta mana rana a yau in baka da hali ka ji ka rubuta shi nemo shi wane wallahi kana bi na bashi kaza kaza a rubuta ko tare za ta yi halinta ku duba fa yanda gado yake da girma a gun Allah Allah ya ce kar a raba gado min ba'd wasiyatin yusa bi haudai ko da dukiya za ta tafi a biyan bashi to magada ba abin da za su gada ko da ba komai dukiyar mamaci bata biya bashi ba to ƴaƴansu san yadda za su yi soson kuɗi a biya ubansu bai haka musulunci yace akwai wani sahabi wanda babansa ya mutu ana bin sa bashi baban ya ce iya da wata gona a sham da wajen iraq ya ce ko da na mutu ka sa wannan gonar a kasuwa ka siyar kuma ka nemi taimakon allah wajen biyan mun bashi ya sai da wannan gonar allah ya sanya mata albarka sai da ya shekara hudu zuwa biyar in an zo aikin haji sai ya yi shela domin shine hanyar isar da sako a lokacin ta gaggawa sai da aka yi shekara uku zuwa biyar duk wanda yake bin babana wani bashi ya zo a biyar sai dai shekara uku wata ruwa shekara biyar ya ji shiru ba wanda ya ƙara zuwa ce iya bin babansa baki sannan abin da ya raba karuwa karba gazu domin ya ji abin da manzon Allah ya ce akan baki akan mamaci ira ga 'ya'ya ku tausaya wa mahaifanku biya musu baki kar ku yi kyashi idan ana bin babanka bashi kar ka ji kyashi ka biya in dai kana son sa tsakani ga Allah in dai kana son ya shiga rahamar Allah ya samu jin kai wallahi ko da ko za ka yi ka biya masa bashi amma in ka bar babanka da bashi wallahi baka son sa baka kaunarsa ƙarya kake yi domin ka so ya zauna cikin cikin Allah da azabar Allah gobe kiyama Allah ta'ala ya tsare mu ya mana tsari da baki karimin sa da babba Allah ta'ala muna roƙonka ka rufa mana asiri ka sa bukatu mu fi karfin a rayuwar mu ya Allah Allah kada ka ba mu ikon mutuwa da bashi Allah Allah kada ka ba mu ikon mutuwa da bashi Allah ka ba mu ikon sauƙi nauyin da ke kanmu kamun mutu ya Allah ya Allah ka rufa mana asiri duniya da la'ira mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وعنئم واكرم على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اذا الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله تعالى كتمكي مك بيا مر بكاتم دنيا ده لاهره كجي قمو كجي كما يفهم مك با ملافيا ده زمان لافيا ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah duk fitintun da suke faruwa ga musulmai Allah ta'ala ka mana tsarin su ka ka mana dawwamin zaman lafiya ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a rayuwar mu da gidajen mu da makarantun mu da masallatayyar mu Allah ka tsare mu ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu da rayuwar mu gaba ɗaya ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira Allah ta'ala ka raba mu da azabar wuta ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون